العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والقرون الآن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق برتهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ دليلا بهذا المحطي ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد الحمد لله gode Allah subhanahu wa ta'ala da ya gama mu a wannan zawiya ta mu mai albarka yau muna goma sha shida ga watan ramadan da hijira ta shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wadda yi daidai da sha bakwai ga watan april miladiya dubu biyu da ashirin da biyu wanda muka sake dawowa don ci gaba da karatun tafsirin alƙur'ani mai girma wadda muke cikin wannan sura mai albarka suratul baqara suratul baqara wadda wadda za mu ci gaba da wannan tafsiri na alkur'ani mai girma insha Allah kamar yadda aka ji aka karanta ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna mata wa'inda aka saka za su zauna da kawunan su su jira karewan iddan su salasata quru har tsawon tsarki uku ko jini uku wala ya illu lahunna bai halatta a gare su an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna su goyi abinda Allah Ubangiji ya halitta a cikin mahaifansu, in kunna yumin na billahi, in har sun kasance sun yi imani da Allah yumin na billahi wal yau akhir in har sun yi imani da Allah da ranar ƙarshe, wa bu'ulatuhunna mazajensu a haƙƙu biraddihinna su ne suka cancanci dawo da su su yi musu kome yi zalika a cikin wannan zama da suke yi na idda in aradu islaha in dai suka nufi gyara a tsakaninsu walahunna suna da su mata mislul ladhi alaihinna bil ma'rufi tankwacin abin da suke da shi na haƙƙi wato akan mazansu irin yadda mazansu suke da haƙƙi a kansu tare da kyautatawa amma walin rijali alaihin na daraja su maza Allah ya ba su wata iriyar daraja akan su mata ya fifita su akan su wallahu azizun shi Allah mabuwayi ne a cikin mulkinsa hakimun kuni ne a cikin dukkan abin da yake jujjuyawa cikin halittunsa wannan aya za ta karantar da mu mas'ala na saki a musulunci shika na aure wani abu ne wadda ubangiji tabaraka ta'ala baya son shi amma kuma ya halatta shi kuma yawanci mutane dai waɗanda dai suka san ya kamata to za ka taras ba sa son su ji an yi saki ko tsakanin waye da waye ne kuwa saboda abu ne wadda ba shi da daɗi so amma yakan kama halal ne a shari'a a yi shi don ya faru rawuka na ɓaci yadda za ka ji akwai hadisi duk da bai inganta ba cewa al'arshi na girgiza idan an yi shika da bai inganta ba amma dai lallai shika wani abu ne wadda shari'a ta yarda da shi amma ba shi da daɗi in an yi shi rawuka suna ɓaci amma Allah subhanahu wa ta'ala sura guda ya saukar a kan abin da ya shafi shi shika ɗin na aure a cikin alƙur'ani mai girma yana kiranta sura talaki sura ta shika na aure ga baki ɗaya suran tana tattaunawa ne akan shi shika ɗin da kuma in an yi shika yaya ake yin idda sannan yaya nau'in mata suke wadda za a tsakani kala-kala ne suke akwai mace da za a sake ta da idda da jini akwai wacce take yin idda da kirgen watanni akwai wacce take yin idda da abin da ya shafi wato babu maganar jini babu watanni kawai burgudun haife abin da yake cikinta idan ko na mutuwa ne ko iddan na shika ne haka dai abun ya kai wajen hawa hawa ya bambanta wajen gida takwas to shi da za mu shiga babukansa yanzu na shika ɗin idan an yi in ya faru yaya za a yi bangiji subhanahu wata'ala ya ce wal mutallaqatu mata waɗanda aka sake su ya tarabbasna za su zauna liyanta zirna za su shaurara da an su zauna su shaurara da kansu anin nika'e ma'ana ga buran yin aure in an musu shiga za su zauna a gida su yi idda ba su yi aure a cikin gurgudun zaman da suke yin nan ba zalazata ƙuruwa za su zauna tsarki uku ko kuma jini uku domin ƙur'u wato mufradi ne ƙuru jam'i ne ko kuma aƙara to wannan ba wai a yanzu a malamai ba tun zamanin sabon munzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu saɓani akan shin in an ce ƙar'u jini ake nufi ko kuma ƙar'u tsarkaka ake nufi ma'anan jini lokacin da jini ya zo wa mace ake nufi sai a ce ɗaya in wani jini ya sake zuwa biyu in wani jini ya sake zuwa uku shikenan ko kuma ana nufin jini in ya zo sai in ya yanke ta yi wanka sai a ce ɗaya jini ya sake zuwa sai ya yanke a yi wanka shine biyu jini ya zo ya yanke a yi wanka shine uku wanne ne ake magana a wannan aya to tun da dai aka ce ma har zamanin sabai an samu sabani zamanin tabi'ai ma an samu sabani to harshen larabci da shi uku yana daukan jini yana kuma daukan wato tsarki sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu anhu da sayyidina umar radiyallahu anhu sayyidina Uthman sayyidina ali waɗannan da ma abdullahi ibn mas'udin radiyallahu anhu ajma'in dukkansu ƙurƙu a fahimtansu jini ba tsarki ba ƙurƙu jini ba tsarki ba amma abin mamaki abdullahi ibn umarin na na aisha allah ya ƙara mata yadda ita kuma su kuma sun tafi akan wato ƙurƙu shine tsarki kaga dai na na aisha babanta sai na abubakar ne sun saba sai na abdullahi ibn umar babansa sai na umaru ne sun saba wannan yake guda ma saɓani an gada amma in an yi saɓanin kar ya kai ga gaba yanzu zai na abubakar yassa ta cikinsa shi a wurinsa jini ne ita kuma ta ce fahimtanta tsarki ne yanzu da a ce ba daman yin saɓani a musulunci sai kira ta ce ke ke faɗa ta ce ki sani fa manzala muhammad sallallahu abokina ne tun ba a aife ki ba nake tare da shi da ka ki bi a hankali wannan shine fahimta na ajiye na ki ki donawa ba ya gaba yana kan nasa har yayi koma ga Allah haka ne fahimtar sa wurin fassara wannan aya ita ma na na Aisha tana kan nata domin shi abokin annabi ne wanda ya fara musulunta yayi kaza yayi kaza ita kuma ma'aiki ya nuna ta yake ku zu nisfa dinakum inda hadhihi humaira ko dinikum sorry ku zu nisfa dinikum inda hadhihi humaira ku karbi rabin ilimin addinin nan gabaki da dungurungum a wurin jarma ta mu kuma tana cikin fuqaha'u as-sahaba yadda su Imam Malik suke kuka hawo a salaf da su Abu Hanifa din su kuma a sahabbai su ne kuka hawo irin irin ta irin su Abdullahi bin Mas'ud din radiyallahu anhu to haka dai a takaice ita nana Aisha da shi Abdullahi bin Umar da kuma wannan Abdullahi bin Mas'udin afwan wannan zaid ibn sabit sorry ibn mas'udin yana tare da sayyidina abubakar ne zaid ibn sabit shi kuma yana tare da suna na aisha wurin wannan fahimta sannan kuma imam malik radiyallahu anhu da imam shafi'i da kuma imam ahmad a farko farko su ra'ayinsu tsarki shine kurku amma Abu Hanifa radiyallahu anhu da kuma Imam Ahmad a ƙarshen lamari kafin yayi wafati ya dawo daga wancan fatawa shi yasa dole sai a faɗa duka tunda farko shi ma yana tare da su Imam Malik amma a ƙarshe bai koma ga Allah a wannan fahimtar ba ya ya dawo to su wayannan duka su sun ce su Imam Malik kenan da Shafi'i da kuma kaulin Imam Ahmad a farkon lamari wato tsarki shine uku shi kuma Abu Hanifa da kuma ɗayan kaulin Imam Ahmad wanda ya wafati a kai daga ƙarshe kenan jini shine uku ma'ana dai Imam Malik da Imam Shafi'i radiyallahu anhuma su suna tare da wato su Aisha radiyallahu anha da Ibn Umar radiyallahu anhu da kuma Zaid ibn Sabit shi kuma abu hanifa radiyallahu anhu da shi da ƙaulin imamu ahmad na ƙarshe na tare da sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina Osman, sayyidina ali da kuma abdullahi bin mas'udi da wasu daga cikin sabbai ma wannan na takaita ne wayannan duka fahimtar su kuma jini shine uku to kaga dai magana ce wadda wato ba magana ce ta wasa ba kar ka ji an ce wani sun ce ka ɗauka waɗanda suka ce ɗin ƙananan mutane magana ce mai girma sai dai kawai inda saɓanin yake da muhimmanci wurin iddan ne in ka ɗauna waɗannan to ga yadda ake iddan in ka dau wa'in na wa'in nan ga yadda ake iddan iddan ya saba na wa'in nan kamar yadda na faɗa in in mace aka sake ta tana cikin tsarki tun da ai bai halatta ba a saki mace tana da tana al'ada tun da bugan jariri ya yi mana katutu lokacin duk da mace ta bata ma dai kawai in in abun ya kaikaya kawai sai ka ce na sake ki a ba a sakan mace tana al'ada shari'a ba ta yadda ba sai ta haƙura duk fushinka sai ta gama al'adar kila in kai sa'a ma kafin nan ta sauka yake nan dama haka ake so amma ka natsu ka san wani irin yanayi take lokacin da za ka sake ta don tana da tsarki ka sake ta a ƙaulin wa'insu ‘yan Allah ya sa jini ya zo ɗaya kenan ba sai ya yanke ba in jini ya sake zuwa biyu in jini ya sake zuwa uku ko to tana iya yin aure a ɗayan ƙaunin kuma a'a in jini ya zo sai ya yanke ta yi wanka sai a ce ɗaya an gane inda inda khilafin take safe take tasiri take da muhimmanci kuma so duk dai wanda ka ɗauka a ƙa'idar musulunci shi musulunci yana da faɗi yalwa gare bayi da takura in na malikawan ka ɗauka da ya shafi ainihin radiyallahu anhu Muhammadu bin Idrisa in ma na ɗaya Abu Hanifan illa ma dai kawai wurin ɗaukar irin wannan hukunci wanda aka bawa dama ya yi zaɓe shine alƙali ko kuma mufti a ƙa'idar usul fiqh in ka duba malamin usul fiqh sun ba da dama mutum ya zaɓi mazhaba wanda ya kwanta mar are shine ake cewa talfiq at talfiq hada mazhaba to sai mufti wanda ya kai ijtihadi kenan ko kuma alƙali a wani hukunci ka zo an kamo mutum za a mar hukunci sai kaga a mazabar imam malik bulala ɗari ne amma ka samo mazaba misali ta shafi'i bulala saba'in ne to sai ka ari mazaba saboda tausayi sai a yi wancan mazaba kai alƙali ka samu wannan amma haka kawai tarafiki mutum haka people haka wai ka zo kawai ka rika kwaba mazhabobi ba yadda ba ka ɗauko wancan mazhaban ka cakuɗa wannan a wurin alwala a sai dai in ka kai matsayin wato iya yin fatawa kowace matsala za ka faɗe ta daga wato kamata gani har hanci amma ba wai kaga wani wai yana alwala da ya zo shafa kai sai ɗan yi haka da yatsunsa kawai ya shafa kayan kai ma da ka zo sai kai da tambaye ka ya wani irin alwala ne wannan kace ai malam wani na gai to kaga kai shishigi addini eh kai shishigi addini lalle haka yake a mazhaban shafi'iyya ko da yatsa ɗaya ne ko da yatsa ɗaya ne ka taba ruwa haka kai haka ka shafa in duk abin da zai gaskata da suna shafa to in kai shi shafan yayi amma ka tabbata kana da sos ka dadumo ka ka hauka mai kame ka ce ai malam wani ne ya faɗa to da ya faɗa a ina ne wuce ne kaga ba ka sani to ka tsaya kawai ka shafa hannayenka duka biyu ka kama daga muqaddamin ra'asi ka je ha zuwa ƙeya sai ka sake dawowa shikenan in an tambaye ka zaka dauko kawaidin ka sai ka bude ka nuna yawa ka zauna lafiya eh wal musallaqatu matan da aka saka ya tarabbasna za su jira kamar yadda muka faɗa da biyan fusihinna da kawunan su talata ta ƙoro jini uku ko kuma tsarki uku tambi sai wa'annan jini uku ko tsarki uku sun shuɗe min hini tsalaƙi daga lokacin da aka sake su idza habat wa dahurat idan ta yi haila ta kuma tsarkaka wa habat wa dahurat ta kuma yi haiba ta tsarkaka wa habat wa dahurat ta kuma ga jini ta kuma tsarkaka هذه ثلاثة قرون wannan mazhabin malikiya Maulana Bashir Ibrahim dama ba malike ne sai ya tafi akan wannan ra'ayi ne shine kuma ake abin nan to anan in an saki mace ta ga jini ta yi tsarki ta sake ganin jini ta yi tsarki ta sake ganin jini ta yi tsarki ba shi kenan ba sai aure tana iya ɗaura aure in wannan mijin ne bayan ta ga jini na ƙarshen ta yi tsarki ya ce ya dawo ya bari har har san da idan ya kare ya dawo to sai su ga kokuwa da sauran jama'a mazaje in ya kayar ya sake daukar ta in in kuma aka kada shi shikenan ya faɗi to anan misali sai mutum ya auri mace aka daura aure bata tare ba sai ko wani labari ne ko wani abu ya iso shi sai ce na sake ta na sake ki ya kira ta wani na sake ki ko ya tura mata takarda na sake ki ita ma jini uku tsarki ko tsarki uku ne ina ba ta gane ba fa ba wani idda yi ba wani idda an daura auren ba ta ci sadaki amma rabi rabi za a bata in dubu hamsin ya biya sadaki to mujarradin ɗaura aure da aka yi aka shafa fatiyar nan to ta ci dubu ashirin da biyar to kafin a kai ta gidansa sai sake ta to a nan babu wani idda akan ta haka aya suratu al-ahzab ta faɗa ko ya ayyuhallazina amanu idza nakatumul mu'minatu thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna فما لكم علينا من فما لكم علينا من عدة تعتدونها يا ku mu'minai in ji Allah idan kuka auri mu'minai ɗan uwanku mata sai kuka sake su kafin ku sadu da su kafin su shiga su tare ku kwanta da su Allah ya ce ba wani idda da za da za da za su nafsin qur'ani ne ba wani koko anan ba wani ba hadisi bane ma billahi alal ingancin sa balle ma a je ga maganar malamai balle ka ce ka ga arhan malami aya ce to har yanzu wani muhimmin abu nake so in nuna mana wanda yake faruwa a cikin al'umma wanda kuma ake cakuba abubuwa to na ji sai aka daura aure da aka daura aure an daura ba a kai matar ba a zamanin irin sai mijin sai aka yi accident sai ya mutu aure ya mutu ko bai mutu ba na to ya za a yi yanzu ba idda in ji zaki bello to za ta yi idda kaga inda ake samun matsala yawanci mutane wannan fatawan suka sani na aya in ka auri mace ba ku kwanta ba ka sake ta ba ta da wani idda to kaga wannan matsalan wallahi ana samun matsala akwai lokacin da wannan abin ya faru har gida wasu wai sun yi musu an tambayi malamai idanu an jejje sun ce ba idda an je kaza aka zo har nan kofar gida wani mutum suka buku suka tashi ya hawo mashin ya zo har kofar gidanmu ya yi sallama na fito wai suna so su ji na ra'ayi na ji ai ba ra'ayi bane ai ai abu ba ra'ayi bane ai addini ka san shi ka san shi baka san shi ba kar kai kame kame ka halaka mutane wata ne mijinta irin wannan an daura aure shine ma mai jigilan mutane yana kai mutane sai ya cire ai ya faru tsakanin gombe da kuma ya mutu kaga bai shafe ta ba ana ma daukan mutanen ne ana kaiwa sai aka sai ya faɗi ya mutu dukkan uku sai ta yi dukkan uku za ta yi idda nawa ta cinye sadaki duka nawa sannan kuma za ta ci gado shari'ar musulunci ba hankali ba ne kawai yadda take ne haka take kawai don haka in wancan fatawar ka sani na wanda ya saki ka zo ka haɗa da iddatul wafati na wanda ya aure ta bata tare ba ba su kwanta ba ya mutu to ka halaka mutane shi yasa wallahi kar ai kar kai gaggawan fatawa a tambaye ka kawai ka ji kai ma kana ganin daman fatawa akwai hatsari yanzu ka gani yanzu yanzu nan muka ba da wannan fatawan ga wannan kuma iri ɗaya tunda duk ba su kwanta ba amma wannan mutuwa ya kai wannan kuma ai kamata takarda yayi amma bambanci wannan dukkan uku sai an yi da iddan da sadakin da kuma gado so irin waɗannan matsaloli in dai kawai Allah mai malam ne wanda kawai suke dan sayan littafi mai fassarar Hausa su malantar da kansu to in suka zo wallahi za su rika halaka mutane ne kawai gani fata wannan ya tuna wancan ya taba ganin wannan a nafsin Qur'ani sai ya taba shi shikenan ya halaka mutane ya hana ta gado ya hana ta iddan da wajibi ne sai ta yi kila sadakin ma ya ce rabi za a bata tunda ya karanta wancan fanis kuma faratu ko a suratul baqara nan da za mu karanta nan gaba an daura aure bata tare ba fanis kuma ta faratu to ba haka abin yake ba kowane fatawa da irin yadda take wala yahillu lahunna bai halatta a gare su an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna bai halatta a gare su su mata su koye abinda Allah ya halitta a cikin mahaifansu abu biyu ne min alwaladi aw alhayd ko da ko kuma jini na haila don banda su ba wanda ya sani mijin wataƙila bai sani ba ya sake ta ta tsallake ta tsallake wata misali to kaga ai akwai labari kenan labarin ya canja an sake ta ta tsallake wata inda tsammanin ka eh za a yi jini uku ko ha to ba yanzu ya wuce nan ta tsallake wata ka labari ya zama yanzu sai ta jira ta haifi abinda yake cikinta iddan wafati kenan ba iddan mai ciki ga yanan a cikin suratu at-talaq an kasa abu kashi kashi ai akwai wacce za a sake ta wadda bata taba yin haila ba ana ya halatta ai auren mace bata taba yin haila bata balaga ba a daura mata aure ya halatta manzo Allah ya auri na na Aisha tana yar shekara bakwai aka daura aure ta tare shekaran ta tara kaga ya halatta ka auri mace a daura muku aure tun bata balaga ba tana zaune a gidansu tana gidanku tana dan wasa irin na yara din nan duk dai haka na Aisha da yara suke wuni lokacin da ta tare ba a gidan ma'aiki alaihi salatu wasallam lokacin da ta kai mace za a kalle ta ma'aiki yace ga garin alaihi salatu wasallam don ka gane dukkan auren sa ba wai don jin daɗi ne ba ba irin mu bane duka matan nasu sauran wata ta haura 60 wata har haƙorinta ma ya zube kawai wata ya ga kawai ɗawainiyan da yake kanta ne sai ɗau ɗawainiyan ya dawo da shi kansa ba wai don wani irin abun da muke irin mu ba irin wannan bane sallallahu alaihi wasallam dama ya dole ne ɗau ɗawainiyan al'umma alaihi salatu wassalam shi da aka raba gida gida gida akwai wacce bata fara al'ada ba iddanta wata uku akwai wacce kuma ta wuce al'ada iddanta wata uku ne akwai wacce take al'ada al'adanta wata wata ne iddanta wata uku jini uku kenan wata uku mai mai wata biyu take ganin jini wata shida mai wata uku uku wata tara akwai masu ganin jini shekara shekara sai ta shekara uku akwai ma masu shekara tara masu ganin jini shekara uku duka yana rubuce ba ba wai tashi faɗi bane yana rubuta akwai su matar don babu ne kawai aure akwai ma wacce kwata kwata ma bata taba haila ba kuma ba ta yi bakla ake kiranta da Hausa ana kiranta tsuntsuwa ba ta haila akwai su haka Allah ya kira su kuma to kowace da yadda take shi yasa Allah yake wallahi ya isna min al-ma'id min nisa'ikum in irtabatum fa'iddatuhunna thalathatu ashhur kaga wadda kenan suka ɗebe tsammanin za su sake haila saboda tsufa wallahi lam yahzun da kuma wacce bata fara ba wata uku shi kenan sun gaba wallahi lam yahzun din nan ko dai bata fara ba ne ko kuma ba ta yi gaba daya amma aka ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahunna mai ciki kuma iddanta shine haihuwanta yanzu nan muna tara da wani abu muƙaddara yanzu tara da rabi ne muƙaddara sai kawai miji ya rasu ya rasu kenan an kawo labari wani ya ce mijin wancan ya rasu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un take kawai sai naƙuda ya kama ta jin rasuwan ya shiga kunnenta take sai naƙuda ya kama ta ta haihu amma haihuwan ne ya riga ko kafin haihuwan mutuwan ko kafin haihuwan ta ta gama idda ta gama ta gaba ba wai sai gobe ba yanzu ma in dai mutuwan ne ya riga ta gama usud take usud take haka shari'a an yazo an hamla hunna kawai bai halatta su koyi abin da yake cikin cikin su na da ko kuma haila kaga yanzu matanka tana haila ita ne za ta gaya ma ai kai yanzu yaushe za ka zauna kana counting ai ajiya ta ne ka kai ba ita ce za ta gaya ma amana Allah ya bari tsakaninka da Allah idan ba ta son kwanciya da kai ta zo za ka kusance ta tace ina ina ina na me labo to ita da Allah gobe kiyama zai kama ta amana ne tsakanin mata da ubangiji mahalicci su ba a yadda su ɓoye ba in kuma sun zarkaka su faɗa shine ubangiji ya ce in kunna yumin na billahi wal yawmil in har sun zama sun yi imani da Allah da ranar ƙarshe to kar su da koye abin da yake cikin mahaifansu na jini ko na wani abu na da wa hulatuhunna mazajen su ai azwajuhunna ahaqqu bi raddihinna kaga ahaqqu din nan shi ma in ka bi malamai za ka gane abin da ake cewa wato ba ahaqqu irin wanda ka sani bai domin a haƙuna wadda aka fi sani shine wadda shi ya fi cancanta ba haka bai wa bulatuna mazan su a haƙu bi rabbihin su suka cancanci dawowa da su ba su suka fi cancanta ha tana idda kuma akwai wani dama wanda ya cancanta ne billi a ce mijin shi ya fi cancanta da Allah ga yamin waye ne wanda shi ma ya cancanta billi har mijin ya fi cancanta wanda za su share wurin cancanta ɗin balle wannan ya zama af'alu tabdilin don ya zama mijin shi ne a saman wancan shi ma da ya cancanta ba haka bane akwai a larabci irin su eh irin na Allah wa rasuluhu a haqqu an yurduhu Allah da ma'aiki ne ya cancanta ka yarda da shi dama ba wani wanda ya cancanta ai Allah da annabi Muhammad ya cancanta ka yarda da shi ba yardan wani ba a haku bi raddihinna bi murada'atihinna shi su mazajen su ne suka cancanci dawo da su yi musu kome tana idda kawai sai ka to na dawo da shi ba wata shawara ba ba wata shawara magana ya kare kawai na dawo da shi kuma walau a baina ko sun ki e ko sun ki da ya ni ban yadda ban dawo ba a hakar yari ta kin dawo sai dai haki ta kanki kuma amma kin dawo maganar dawowa ta kun yace kin dawo dai babu wasa a saki ko dama abu uku an ce a musulunci babu wasa a cikin su ko da wasa kai yanzu misali a wasan kwaikwayo sai wani suka zo ba wasa bane ai ba da gaske bane ko film kawai sai aka ce miji da mata ne ta gaske ne kuma miji da matan ne sai aka nuno a film din wai ya na sake ki wallahi ka ba wai suna irin wasa ne ba ko wallahi ka in dai matarsa ne aka zo aka hada su a film kuma har yayi garaje wai wasa ne yace na sake ki to ka babu wasa cikin shika da cikin komarwa da cikin yanci bawanka kamar da wasa kake na yan daga a da duba wasa ne ba ba ƙarya ne ba kai na dawo da ke kai na fasa ba ki dawo ba ta dawo sai ka sake sakanta kuma wannan dawowanka babu wasa su ne a musulunci aka ce abu uku wanda babu wasa in ma da kana tunanin za ka yi wasa wa matarka to kai kai kai ka ja bakinka in kai garaje ka ce na sake ji a duba kar ka shiga kowa wasa ne ta sabu sai ka jira kuma na biyu wannan ka an gama fi zalika su ka shi kadai mazajen su kadai suke da yanci su dawo da su su musu kome fi zalika fi zaman tarabbusu kenan a lokacin da suke zaman jiran karewar idda kafin idda ya kare ko da kwana ɗaya ne in ka ce na mai da ki ta dawo amma in ka gaɗi kai garaje idda ya kare to shi kenan kuma amma yadda abun yake fa akwai kala biyu ne shikan kala biyu ne akwai wadda za ka yi shika kana da iko ka dawo da ita babu shaida ba kowa kowa bai sani ba shi yasa aka ce a shari'ar musulunci qur'ani yace ta yi idda a cikin ɗakin ta eh haka Allah ya jayinci ne hurta to me wanta mutum ta mabbinin kalakum anduna dum ma'af abu kaza addini eh haka ya rubuta takardar ma ya ƙara maza ka tattara duk abin da ka san naka ne kar ki kuskura inda Aisha ne ke gidan nan kar kar dare ya miki anan to Allah kuma mai addini yace ya ya ayyuhan nabiyyu wiza tallaqatumun nisaa ya kai annabi Muhammad ana magana da annabi ne amma da umma al-khitabu lin nabiy wal murad bihi ummatu idza tallaqatumun nisaa ai kaji don ka gane wa da mu ake ya yon nabi aka ce shi kadai aka kira amma aka ce idza tallaqtumun nisaa don ka gane da mu ake in kun sake ha annabi suna ne don ka gane da mu ake an kira shi ne shi ne shugaban mu kamar dai kawai wai a ce Najeriya ta ce ba ta yadda kaza kaza kaza ba ko mutum ɗaya da ya faɗa jakadar Najeriya a ƙasa kaza sai ya ce wai in ya faɗa wai a ce Najeriya ta ce to haka annabi Muhammad in yace ko in aka yi magana da shi an yi magana da mu gaba da ko mun sani ko mun sani mun sallama kawai idza talaqtumun nisaa ya kuma min in kun saki mata ko fa alli wannan li iddati na ku sake su su zauna su iddatu la tukhrijuhunna min buyutihinna kar ku kuskura ku fidda su daga dakunan ku da kuka kuke kuke zama da su kai kai Allah ne bayani an boye mutta tulwa ta bitawwa mabidin har kowa kora ma to Allah bai yadda ba in har Allah ya ce babin da za a kore ta wala ya kujin illa an yaji da rufashi da mubayyana tana iddan sai ta rika shigo da maza ɗakin naka da kake ta a a Allah ya ce to dan kan ta yi wajen rot kawai eh illa an yaji da rufashi da alfasha bayyananniya tana shigo da maza to sallame ta kawai maza ta gidansu to shi kan kamar yadda na faɗa ko da kake da dama tana iddan ka dawo da ita ba shaida ba akwai wanda ko baka isa ba tana iddan in kace zaka dawo da ita sai an sake daura aure ina ji da yanzu ne kuka hawo tana iddan ka sake ta amma in kace za a dawo baka isa ka ce to na dawo da ke ka so tare akwai shikan kala-kala ne akwai shika ba'ini akwai shika bati akwai raji'i to hawa hawa raji'i ne kadai kake da dama ka ce na dawo da ke ta dawo shi in ka ga an ce za a sake wani abu to sai dai in ta gama idda ne to amma akwai wanda tana cikin idda amma sai an hada gemu da gemu tukuna to su suke da dama su dawo da su a lokacin da suke zaman jiran karewan idda in aradu islaha za su dawo da su su zauna tare da mazajensu da matekunsu in aradu islaha in suka nufi gyara akan yanayin zaman daɗin da ta jawo aka yi shikan to yanzu in sun yi nufin za a yi gyara to su dawo da su tun ba a gama idda ba in aradu islahan bainahuma in sun nufi gyara a tsakaninsu la diraral mar'ati ba wai ka dawo da ita don ka cutar da ita ba wa huwa ta'ridun ala qasdihi wannan kwadaitarwa ne akan manufarsa na gyara din ya halatta sai ya dawo da ita ya halatta ya dawo da ita la shar'un li jawazir raj'ati ba wai shar'i ne na halaccin dawo kome ba walahunna su mata suna da alal azwaji suna da mislul ladzi alaihinna su mata suna da irin abinda kwatankwacin abinda suke da shi a kan a wurin mazan su na haƙƙi wanda mazan suka suke da shi a kansu to suna da irin kar ka dauka mu maza ne kawai muke da haƙoƙi akan matanmu a'a su ma suna da haƙoƙi akan mu malam akwai haƙƙin ciyarwa in baka ciyar da ita dole ma za a raba jiya mun faɗa karatun jiya dole alƙali ko kuma limamin gari ya raba auren akwai haƙƙin tufatarwa dole ne in kuma babu shi za a raba auren mu da irin jinya duk da akwai sabani da kuma kamar yadda shi mai wannan tafsirin jalalaini imamu sayuti shi ya kawo har da su girki da su shara a gida ya kawo shi wallahi a cikin babin haƙoƙa duk da a shari'a ɗin gam madaranta nemo mata za ka yi mai mata girki mai mata wanke-wanke mai mata al'adan mu dai kawai malam bu a nan da yake kawai to ka sani wannan haƙƙin ta ne ka nemo mata in kuma ba ta samu ta yi ba ko larura ko rashin lafiya ko wani abu to kar ka zo ka ce kuma akan wannan har za ka kore ka to in aka je aka dawo fa to reshe zai juya da mujiya nan je gaban alkali aka karanto maka littattafan fiɗu to abun sai ya dawo kuma ka gagara motsawa suna da irin kwatankwacin haƙƙin da kuke da shi a kansu lilmar'ati haqqun 'ala ar-rajuli mace tana da haƙƙi akan miji kama annar rajula lahu haqqun 'ala al-mar'ati kama yadda miji yake da haƙƙi akan matarsa kar ka ɗauka mu kaɗai ne muke da haƙƙi a kansu su ma suna da haƙƙoƙa a kanmu sai dai ƙur'ani ya ce wa lirrijali alaihin na daraja amma fa su maza suna da fifikon darajoji a haƙƙoƙi a kan matansu saboda mun sani Allah ya ce a rijalu qawwamuna ala nisa bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله فاللاتي تخافون نشوزهن فإذوهن واجبوهن في المضاجع واضربوهن وإن أذانكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله قال عليا كبيرا هكذا سوني ماذا سوني وإن تسكيت إيه akan sha'anin mata qawwamuna ala nisa'i tun ranar nema ko wannan ga rubuce take bayan da za ka je wurin mace hira ka ganta kana so ka zo za ka tafi ta miƙa ma envelope da ‘yan cantuna a ciki. Ba a haka, ikan kanta ka sani, upside down kenan. Ba a yi, sai dai kai, wani ɗan baƙin leda da ake yi in nan, wai toshi ko, kai ne mai tun daga nan aiki ya same ka. Wani ma an faɓu minan wali ɗin kenan, Allah ya ce, saboda ciyarwa da suke na dukiyoyinsu da suke kashewa a kansu. Shi yasa Allah ya suke tsaye to tun daga neman tafa malam kake kashe kuɗi a kanta ta zo kana ta ciyar da ita komi suturanta kominta komi kai kake kashe kuɗi wai san da aka zo aka yi mutuwa sai wani shashasha ya zo ya ce wai shi ai ba ya adalci ba wani wani kafin ya zo ya ce ai shi ba ya adalci ba musulunci ba ya da adalci ya za a zo a ce wai mace wai haƙƙin maza haƙƙin ta biyu za a ba wa namiji da a'a ka manta duk inda mace take maza su suke ciyar da ita su suke shayar da ita su suke tufatar da ita in ba ta lafiya su suke dawainiyar maganin ta baka taba tambayan me yasa su ba an 50 50 ba yau in ya ciyar da ke gobe ki ciyar da shi in kina so a raba gadon daidai koya ba da ba tunanin nakan bai taba baka wannan ba kai kam kawai an zo an yi rabiya ba ai adalci ba yanzu a yi wurin salloli ba ce su yi su yi uku mu yi biyar wurin azumi ba a ce su yi sha biyar mu yi talatin wurin zakka ba a rarrage ba sai kawai wurin gado wurin ganima kawai sai a ce wai su bi rabon ba ba an manta da wannan duka yanzu nan fa mace tana gidan mijinta fa tana aure miji yana dauke da dukkan ɗawainiyanta sai babanta ya mutu tana ƙarƙashin mijin ba komai shi yake mata bara ta ce a bara a raba gado da gari ga ana min komai sai ta tafi gidansu a je a raba gado da ita tas ta ɗebo gadon da ta da zawo sai ta buɗe investment miji kuma ci gaba da ciyar da ita ga gado ga ciyarwa kai baka taɓa tuna wannan ba sai ka ce musulunci bai adalci ba kai dai baka yi adalci ba wayar da Allah ya taɓa da ya zo halittansu ma ya raba su wannan rabin muryan wannan aka bashi ko waje je in kana so su- su zama daidai ka je ka ce su karɓo rabin muryan su tukunna walin rijali walin rijali alaihim na daraja maza Allah ya fifita su da darajoji akan mata fadilatun fil haqqi girma a cikin haƙƙi min wujubi ta'atihin na na wajabcin biyayya gare su yanzu waye za a ce waye yi wa matarsa biyayya Ha, ba zai yi ba ai ba a yi ai ita dai ta ma biyayya amma ba a cewa ka mata biyayya matar da take ban yadda ka fita ba Ha, ba ha, ba zai yi ba ai sai dai kai ka ce ban yadda ki fita ba in na kace ya zauna kuma har wurin Allah doka ne rubutacciya to haka fi ba wujubi da'ati na wurin wajabcin biyayya gare su lahum lima saquhu min al-mali saboda abinda suka koro suka basu na dukiya na sadaki shi yasa dole za musu biyayya wal infaqi da kuma ciyarwa dare da rana wallahu shi Allah haka yake bai gushe ba tun azal kuma har abada azizun magwayi ne fi mulki a cikin mulkin sa hakimun gwani ne fi ma dabbarahu li khalqihi cikin abin duk da ya jujjuya cikin halittunsa kamar Allah tabaraka ta'ala wala mushe Ibrahim jalla ta'ala ne yace Allah tabaraka ta'ala yayi umarni tabaraka ta'ala bi husnil ishra yayi umarni da kyakkyawan zamantakewa ma'an nisa'i tare da mata Allah yayi umarni mu yi zamantakewa mai kyau da iyalanmu ya kulur rasul sallallahu alaihi wasallam shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace innahu la khayra fin nisa'i wala sabra anhun to mata in ka duba mafi yawa babu babu alkhairi a lamuran su amma ko ba a iya haƙuri da su don an jima kaɗan in an caso ka sai ka fita wallahi da zanzaro na sha faɗi zanzaro da jamfa malam saboda ɗabar kawai an kiri maka ana tambayan ka ustazi ya dai ka ce wallahi ma cikin gida lamari cikin gida yanayi eh ba abun da bare same ka ba in ba kai sa'a ba amma in kai sa'a duka babu so ba a yi hakuri da su ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin annabi yace ban taba ganin mutanen da Allah ya musu tawaya wurin hankali amma kuma azhaba bi azhaba bilubbin rajuli alhazini min ida kunna annabi ya ce wallahi ban taɓa ganin waɗanda Allah ya yi wa tawayan hankali ba su da cikakken hankali amma yanzu yanzu suke tafi su za su sace tunanin namiji masanin ya kamata wanda yake da basira da hankali su sace shi gaba ɗaya ka ga ya haukace kawai kaman inji annabi yake gaya wa mata namiji fa wanda yake taka tsantsan a lamuransa shine alhazin mai taka tsantsan masanin ya kamata amma yanzu zai ga wata yar haka ta sace shi tana sashi yana yin abin da bai shirya ba sai mata mutum fa saurayi zai jefa ya wuni walka malam saboda garamu ka san gara mu shine soyayyar da take rufe ido ba a ganin laifin wanda ake so din zai je wuni walka billahi zai zo ya je wanka ya dauki kudin gaba ɗaya je su gama hira ni ka wani to ai kaga ka gama sace shi eh ka gama sace shi to to haka suke eh aha ah idan Shehu Ibrahim Zamaran ya ce, "Don haka a hunna, ku riƙa ma'ana rayuwa da matanku rayuwa mai daɗi, kar ka zo kana kaushin hali, kana wani kaushin hali cewa za ka yi ba, wai wani sarki ne sun samu saɓani da matansa, inda ta bari ya je ya yi hawa ya gabbar ana gyara kimtsi, ta je ta dama kamu. kawai ta ji ta kwara mar a tsakiyar fadawa ta kwara mar a kan rawaninsa ya fusata sai ya ce a ciro min kayanta kaga ya ya harsa ma wani irin hukunci za a yi mata yace a ciro masa kayan da sai tace to kafin ka ciro ka sa a ciro kayan da bar ni in faɗi kalma ɗaya wace kalma za ki faɗa mutumiyar banza faɗi faɗi kalmar mutum yace in ka isa ka yi ka fito cikin fadawanka irin yadda kake zuwa ka same ni da daki da daddare sai sun kwanta kanka eh haka duk yadda suke nan da bayan da kai ka zo kana musu daga kai kana wani gyara muriya kana wani mai wa za ka mu zure in kai zargi da alkebun da raunan duka sai ka sauke su in ka je wurin ta sai dai ka yi wa mutane da ka don ka zo kana wani buɗe fankama wa za ka yi fankama haka baiwa ne Allah ya yi amma aka ce ka rayu da su rayuwa mai daɗi wa shawiruhunna kuma ka rika shawara da su domin ka nuna musu sun isa su ji daɗi ka nuna musu suna da daraja a wurinka amma wa shawiruhunna li husnil ishrati kai shawara da su domin nuna kyan mu'amala zamantakewa amma wa khalifuhunna in kuka yi shawara duk shawaran da ta baka ka saba kar ka bi kai sabani abin da ta baka shawara in da ka ce shawarar mata ta karkari sai ka zama tsohon banza in dai shawarar mata ne za ka je ka tsawo da tsakiyar su ka miƙa musu lamuranka to wallahi sai ka riƙa yin abin kunya gari ka yadda kun shawari in ka fita kawai da ka yi sabani in ta ga ka yi abin da ba shi ta ba ya aka yi mai gida ga yadda muka wallahi kai ke kam haka ne muka yi ka kin sallama ne Allah kawai sai Allah ya hukunta haka kawai sai karnuna wata Allah ne tauhidi kawai li'annahunna shi yace domin suna qisatul uqul masu tawaya ne na hankula wannan Imam al-Ghazali ne ga wannan magana shi Ibrahim ma na kalto da a cikin iya ulumuddin nashi ai shawara da su domin kyautata zamantakewa amma kara da shawaran su wa'idun fi zamani ba'd al-anbiya bari ka ji masu shawari da mata yadda suke karewa wai wani a zamanin annabawa talaba min nabi zalika zaman ya nema daga wurin annabin zamaninsa an yi wallaha lahu ya roƙa masa Allah domin mu a yanzu za ka roƙi Allah ne daga kai sai Allah ka a nashi ka amma zamanin annabawan banu Isra'ila sai ka je annabin shi zai roƙa ma Allah ka ce roƙa min Allah mai ban kaza kai kadai haka ba za ka daga hannu ka roƙi Allah ba amma mu sai Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum to fada'a fada Allah annabiyyu sallallahu alaihi wasallam wannan annabin irada mace ta fada gare shi sai ya roƙa wa wancan mutumin Allah kamar yadda ya roƙa faqala faqala Allah li nabiyhi sai Allah ya gaya wancan annabin kulli fulan ka gaya wa ne da ya zo ka roƙa addu'a wuri na din nan inni a'taitu salat salata hawa'ij hawa'ij ka ce masa na bashi bukatu har guda uku ya zaɓi duk abun da yake so ya ce in masa zan yi har kala uku ya tamanna ma sha'a ya je burin duk iya faɗin burinsa na abu uku ya faɗa zan masa su eh talata ta ashiya'i bai tsallake ba bari ka ji yadda aka kare abubuwa uku ya ji duha kama ya tamanna zai same su yadda duk ya burin su faƙala sai mutumin nan ya ce annabin to laki hatta ushawira zaujati bari ko ba gidan je mu shawari da mata ta tukunna mu zaɓi menene za za za a yi fata sai ya zo wurin matan wa qala laha yace mata kunna na dulubu min Allah talaban mun kasance muna nema a wurin Allah to wal yawma ja'a talabi yau ga neman mu ya zo da kafarsa abun neman mu ya zo da kafarsa min indillahi a wurin Allah innahu adani salasa hajatin Allah ya bani bukatu har guda uku na tulubuha min Allah mu nema kawai aure Allah ya ba mu an gama qalatil mar'atu matan he dai sarab da baki take al'ula na ɗaya dai kam bari bari faɗe ta an yaj'alani ajmala nisa'il alamin ka roki Allah ka ce ya dawo da matarka ka fi dukkan matan zamanin nan kyau ya canja mini kira in dawo in fi dukkan matan zamanin nan kyau fada'a take sai daga yace fada sai addu'a fasarat ajmalu nisa'il alamin alamin take kawai sai Allah ya canja ka ta dawo ta fi dukkan matan zamani kyau ka ji ya shiga ko to bari ka ji eh fasarat sai ta zama ajmalu nisa'il nisa'il alamin mafi kyan matan zamanin duka jamaluha mal albait kanta sanda ya cika dakin ya rikice da ya ganta mako faqamat ta tahayyau sai ta tashi kawai ta fara kimtsawa kawai faqala laha yace ila aina sai ina tace qultu eh qalat tace ila malikin yasluhu eh dan ta zurin sarki ham sarki hamshaki da zai iya dacewa da ni ai ni ka a yanzu zai sarakai ba ne kai ka ta fara kimta haka ta fara tattara ko matsinta ya ga ta wai zan ke nemi sarki da ya dace da ni ni kam yanzu na zama matar sarakai ka ji shawarar mata ke to faƙala lahaza ya ce mata a tawassalu ilaki ina tawassuli da ke la tafali hada don Allah don Allah karki wannan abu karki aikata haka ki zauna don Allah wa ala ha alaiha yayi ta naci fir taki yayi ta naci ta sam fa sarrat ta doge tace nan duniya wallahi keme me tace sai ta tafi ala anta anta zahaba ila maliki zalikal zaman za ta dubi wato sarkin da yafi kowa a wannan zamanin faƙala sai mutum ya ce Allahumma alhajatu saniya sai ce ya Allah bukata ta ta biyu an tamsaka ha kirdatan Allah ka shafe ta ta dawo bil guggun bil tunda ta yayi yayi taki kuma an ce ma dukkan addu'o'in karbabu ne sai ce to Allah bukata ta ta biyu shafe ta ta dawo guggun bil tunda taki ba gugunta take ji ba ta da bugun da fita shi ke nan faraja kira da dan ta ke sai ta dawo irdu kawai ta dawo gobi fu'idat hajatani bukatu biyu kam sun tafi a iska eh sarar tafki sai ta yi ta kuka tana gogon biri tana biri ta yi ta kuka ta yi ta kuka kala man ra'ayul ana sai ce mata to yanzu ban bai shawari da ya ga kukan na ta yawa kala ta ce tas'alullah ta roki Allah an ya ruddani ila hali ila halati ya dawo da ni ko da hali na na da'in yadda nake da ba kyakkyawar ba wa wa baqa ma'a sai in wanzu har abara tare da kai fa ta'ala Allah sai roki Allah fa adat ila halatiha sai ta dawo yadda take a da fa baqiyat ma'a wai ta zauna ta zauna tare da shi fuqidatil hawa'iju kullan duka bukatu sun tafi a yinta saboda bin shawarinta lam yajid shay'an bai samu komai ba lihama take zaujati saboda wankan matar da ya biya ya ku ba su shawartar mata to sai a ƙara ƙaimi in ana ganin hakan daidai ne saboda haka ina ganin kamar lokacin mu ya zo ko ko da sauran za mu ya kara ya yi ko to inda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda ka kuskure Allah ka yafe mana barkan sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mun shiga cikin hukunce hukuncen shiga kenan insha Allah cikin wannan mas'aloli da su shayarwa da makamantansu haka za mu ke ta tafiya ne har karatun da ya sosai akan yin wannan bincike da suka shafi mata wanda suke da surkukiya suke da muhimmanci kuma cikin addini Allah ya ba mu ikon daukar abubuwan da muka ji mu aiki da su a farkar shugaba sallallahu alaihi wa sallam mana da lafiya da gida da muke Allah ba lafiya masu lafiya kuma Allah ya kara mana ita ya ba mu damar sarrafa ta wurin yi masa biyayya da kuma yi wa hijima wajen zafar na sallallahu alaihi wa sallam yan kasuwa da masu kiwo cikin mallaka albarka a harkokin su gaba daya albarkar shi ta jari wajen da an Allah ya rukunta wannan damuna da take mana signal cewa za ka dawo Allah muna roƙonka ka sa mu samu damuna mai albarka wadda ta fiyar da muka fito cikin tabara albarka shi Ibrahim Kaulaha radiyallahu ta'ala anhu da masu neman ilimi a cikin mu ilimin sana'a ko kenan da ilimin abin da ya shafi addini ya Allah ka ba su da yawa mai amfani wanda zai amfana da al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya Allah muna roƙonka matan da suke dauke da juna biyu ka sauke su lafiya sauran wani tafiyar da ta fi suka haifa ya Allah ƴaƴanmu da muka haifa mazansu da matansu ya Allah muna roƙo ka ɗaura su akan daidai kan shiriya babu kauciya ba karka jarrabe mu da mu da su duka bisa hanya wadda take ta dujjalancin zamani albarkar shi tijjani da Allah ta'ala anhu Allah dukkan bukatu na alkhairi na wanda muka tuna da wanda muka tuna ba wanda muka sani da wanda ma muka sani ba ya Allah ka fi mu sani su biya mana su cikin sauki albarkar shi tijjani albarkar wannan wannan ba ya Allah abubuwan da muke tsoro na sharri duka mu haɗa su mu jibge su mu kama kafa da manzo Allah Allah ya raba mu da su barkar shi tijani da Allah ta'ala an ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق للمتقين ازواجك المستقيم وعلى اله حق اليوم الدين العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام